أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدبير الداعي العظيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وارجو في الليل عن يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا هودا لأجل قومه وارجو في الليل عن يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا هودا لأجل قومه بايم واتبعوا أمر واتبعوا أمر كل جبار عنيد سياقة وأتبعوا tun da sun gina ubannin Allah sun biyo wani duk wani jauje duk wani shugaba da girman kai mai taurin kai Allah ya ce yadda suka bi shugabanni masu girman kai masu taurin kai kuma sai aka bi da su aka biyo aka biyo su da a rayuwar duniya la'anatan da la'an aljaza'u min jinsil amal tun da wacce ba'u amur kulli jauje ayyuwa rushdi tun da suka fi umarnin jaurai a gidi sai aka biyo su da da mai aka biyo su a rayuwar duniya da la'ana la'anatan yau mai kiyama a wurin da su da la'anatan wa yau mai kiyama su wannan kafirai na adawa su ne farkon da aka biyo da la'ana a kafirar da suka kafirai na farko na annabi nuhu da aka ce وهم سنمتهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وإنهم ذكروا الجنة ne la'anata sai malamai ke cewa tun daga lokacin duk wanda ya kafin cewa Allah ya ji umarni wani shaddai da taurin kai sai a ji da shi da la'ana shi yasa na bayan su maza ka yanke hurfi biya ji la'anata wa mai kiyama bi zarifin marbul a cikin sun bi kada da cewa ba na ya ji duniya la'ana wa yawan kiyamati hum min al-maqbuhin mutanen fir'auna to din da anan duniya da lahira ala inna adam kafaru rabbahum haqiqa haka ne adama sun kasance ubangijin su suka ki bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ala hudan li adi qawluhu nisanta ga barin ramar Allah ya tabbata ga adawa mutane a cikin duniya da su na.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأمر واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وإلى ثمود أخاهم صالحا bayan adawa mutanen yaman mutanen ahaka bayan an gama da su kuma kabila ta biyu ta larabawa ita ma yadda adawan ke farkon larabawa su gudan su ma larabawa ne su kuma a ƙasar sha wai za ta fi da akawun sariya abin da ta kamar da muka faɗa a baya ba zai ce wani ƙasar sanna ila ta fi da akawun sariya ba saboda a bayan farkon suran ya riga ce wata sanna nuhan ila kawun da aka wani du'a ɗabi ne an yi adafinsa akan wani ƙasar sanna na farko ne sai dai ce wa ila adi wa ila samuda wa ila madiyana har sai can ƙarshe wanda suna mafi gari na yanzu tsari wa ila samuda wanda suna ila samuda wani aika zuwa ga samuda a kawo ɗan wasu salihan annabi salihu alaihi salam kala ya ce ya kawo hukurullah ya gaya musu kamar yadda magabatansa annabi nuhu da annabi hudu suka faɗa وقل لا قوت الا ما لكم من اله غيره babu da wani abin bautawa babu da wani Allah abin bauta da gaskiya da tattata ce shi a huwa an sha'akum min al-ard kaga kowane annabi in yace wa kafiransa babu da abin bautawa sai Allah zai fagaya musu abin da Allah ya yi ya tantance bauta zai gaya musu da babu shi ya samar da su babu sammai shi ya samar da sammai babu ƙarshen shi ya samar da ƙarshen a huwa an sha akun mina lafi wasu a fara kufiya allah nan shi ne ya ƙirƙire ku daga ƙasa ta hanyar halittar annabi adam da ƙasa da ruwa ko kuma ya yi ku da mani ku yi ku da annabi adam wasu a fara kufiya sannan yare ne ƙasa da ku wasu amara kuciya ya ajiye ku a ƙasa ya sa kuka raye ƙasar ta rayu wasu amara kuciya fassakiru ku nemi gafararsa a kan abin da kuka aikata a baya na bauta a waninsa ku tuba ku bar hoton gumaka kuma ku tuba sun masu ku ilai sannan ku tuba ku goma masa izuwa gare shi inna rabbi sanuba kina qaribun kusa yake mujibin ko mai amsa tuban bayi ne su tuba.
قالوا يا صالح خير فينا موجودا قل يا قل يا معهم يعبد أبناؤنا كنا لفي شك كنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
قالوا يا معلوم ربك بنا مرجوا قبل هذا أدرينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لشك مما تكونا إليه مريب قال سوف باش أمسك يا سنو da muna ganin ka muna yaba ma muna ganin ka matashi ne hankali har muna shawarar nan gaba in za a wani abu shugabanci ya tashi a cikin mu kai za mu gabatar ƙarfi da zina marjuwar kabla haza da muna sa rai matuƙa a kanka akan cewa ba mu ga wani saurayi mai hankali wato wanda muke sa rai kuma na da shugabanci ya taso mana shi za mu gabata kafin wannan zaki kuma a kuma da wani kaga dai an koma cewa bakan da kusurci ko kuma da kauri da manzo Allah ya faɗa su da ta gabata shekarar sa arba'in suna kirka Muhammadu al-Aziz cewa ba wanda ya kashi amana a Makka ba wanda ya kashi gaskiya ba wanda ya kashi hankali ba wanda ya kashi daɗin zama kafin ya zo musu da aika ya zuntu gumakansu ashe duk annabawan ba haka ɗai wanda bin na barbuwa kamar haza a sanai na an na gudu ba na gudu ba ya gudu ababuna shi ne za ka hana mu bauta ba a da iyaye da kakannin mu ke bauta ba wa inna na da ji shakki min mata suna ilayhi muni mu dai muna cikin shakka wato a cikin abin da suke kira shakkar shakkar ma mai shakka shakkin muridin min mata suna ilayhi raibun shakka shakka shakka to kaga shakkar ma mai shakka ita kanta shakka suna cikin shakka shakkin da madalla ya yi shakka mai sanya shakka kaga sun nika shakkar da suke cewa musulmi na kusa a sassa musa mutu don ka zo ba ta zo a bashar jinna wayan da tafiyo inna ita tafi da lajin wasu أو يمسك عليهم بين الفجوة والكذاب الأشر فيعلم لقد من الكذاب الأشر إنا كنت من ناقة سنة الله فرحي موتى tare da sun yaba babu kamar su amma mamaki suke eh babu kamar su a cikin mu amma haka kawai a basharar din na wani da tantabiyo mutum ɗaya a cikin mutum ku taru ku yi shi ya zama shi ya zama annabi a cikin mu kuma ya na ta sakon ba ba a cikin fito a ɗayin bayyana an tabbatar da wayi a cikin yana cikin mu mu ba mu samu wayi ko siya ba lalle wannan makayyaci ne to kaga wannan a a wai da cikin ya su kan suna cikin tanawu nan sun ce wani sun tafi na masuwar kwamla haza can kuma suna mamaki a bashar na wayi da tattafi a تكون إليه تكون إليه كلي على قول
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن يرموني من الله عصيته فما تزيدون غير تنفيذ ألا يكن أرأيتم إن كنت إن كنت على بينة من ربي وآتني رحمة من عندي فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون غير تنفيذ قال يقول أرأيتم يرقوك هنا يسوع إلى ظالمنا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يزيد أنك تسجن كبه كاغا أفمن كان على بينة من ربي ويسوع شاهد من يا جوي cewa yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ka karfafa cewa kana ala bayyinatin rabbi shi ma ko annabi zai ce kuntu ala bayyinatin rabbi ina kan bayani da hujja da dalili daga wajen ubangiji na wa a ta jira mutum idan kuma wannan annabta ya sauka kan ya fama a gare ya yi so da abin da yake biya shi in na bar wannan da dubu yadda kuke so na daina sukan kuma kan kudu da ninku to fa manyan su ne min Allah ina sai wa zai taimake ni wa zai kwace ni daga wajen Allah in na saba muka na daina isar da sakonsa na tauhidi na daina sufan kuma kanku wa zai kwace ni wa zai taimake ni yadda annabi nuwa ba yake manyan surni min Allah ya tarto da suka nemi ne ya koyi talakawa mutiyarsa shi ma haka annabi annabi sai ya ce fa manyan surni min Allah ya tarto fa ma ta ni ba abin da za ku kare da shi kai da tafsir in ban da asara da bata.
قل قوم لا فينا رسول الله لكم آية فله آية الدين أمر الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فلا تمسوها بسوء فيأكلكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية sai suka ce domin ji in kana so mu yadda tun da kaci ala bayyinatin dirrati wa atihi rahmatin min ba manyan sunni na Allah yanzu ka ce kana da hujja kana da dalili da wajen ubangiji ka wahayi ne ya saukar maka aika ne ya aiko ka to ya nuna mana mana ya a ba mu wata alama ka nuna mana ko mujiza da za mu yadda da gaske kai annabi yace me kuke so a matsayin mujiza sai suka nuna wani katon dutse a garin suka ce wannan dutse muke so a- muna tsaye da ku da kai a gabansa yanzu nan mu ga yayi kuka yayi namuda ya haifi rakuma, rakumar kuma ta yi nakuda take take ya. Wannan kuke so eh, shi kenan sai alwala yi na gina raka biya ta gami roƙi Allah. Yana roƙa Allah kuma dama shi suke gaya musu inda rabbi qaribun muji su ma bakin suna arna. su ma da ba an taba ba ba ma musu da suna arna yake ga musu huwa an sha ku min al wasta amara biya fastakiru thumma tumrina bi qaribun muji to ya shi ko yana din ai kaga idan ba ba da ku ubangiji na na kusa ko mai amsa addu'a shi kenan da ya roƙi Allah ta ki sai suka ga dutsen ya fara ƙara ji kamar na nakuda sai suka ga ya buɗe taguwa ta biyu ta ki taguwa ita ma ta fara nakuda sai da ya biyo to saura imani ko ashe to maimakon su imani sai ba su yadda ba to shi ne inna musulun na kashe sun na tattau farsa kifin wasabir ba sun ce a nuna musu mujiza su taguwa ba za mu turo taguwa amma ba a ne ba ne fitina ne a gidan shi kai dai ka sa musu ido ka ƙara haƙuri kan haƙuri wasabir kuma sannan wani jiyon Allah ma a kismatin bainahu kullu shirkin mota ba sannan ruwan garin tafkin da suke zuwa su sha ruwa ka gaya musu daga yau wannan taguwar za su rika karba karba yau in sun je sun ɗebi ruwan ruwa taguwar ba za su sha ruwa ba washe gari kuma taguwar za ta shanye ruwan duka amma ran da ba su ɗebi ruwa ba taguwar za ta bi su gida gida mutane wannan kyauta wannan shi ne sabon dokar zaman gari a haka ba mu yi imanin ba to shi ne hazihi na kasar lahi da kuma aya wannan taguwa taguwa ce ta Allah ya turo muku da wani mujiza a matsayin aya ku yi na ku yi imani da shi. ba zaruwa ta akunci arzikin da ku bar ta ta yi kiwo a bayan kafan Allah wala da wasu wasu su'in karfe da ku tafi da wani mugun abu فيأخذكم عذاب قريب kada ku tare da ku ba abokantattuna ya zama azaba na kurkusa daga wajen ubangiji na rabbi karibun muji wanda yake kusa azaba da yake kusa ya zai shafe ku in kuka shafi wannan taguwa da wani abubuwan abu to sai ya zama taguwar suna nan tare da ita tana shan ruwa ne yau ita sha ba za su su ba su ruwan sha in sun yi irin ruwan su ke na kwana biyu wanda ya jefa a jibi washe gari da wasu kiwon kudin da ke da jaruma ran da mutum irin ruwan kwana su ke gida gida a tashi nono sai iya ran dunan da ka cika a gida ka tafi gidan makocin ka kowa da ke gida gida ya tafi nono ya yi ke kyauta to ana nan ana nan sai suka kasa hakuri kullu shi din motsi faladin sayi don fata je fa a kar wasu suwan suyin bayan kuma kuma a zaɓin ƙarfa a ƙarfa فأقروا على فقال تمتعوا في دارهم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
فعقلوا الله فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مقبول فعقروها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها نيجي بايا فجمدم عليه ربه بذنب فتقواها ولا يخاف عقباها a sai lokacin annabi satin baya ba su kashe ta yana nan ba sai da suka bari yayin tafiya ƙasu ta ƙasa mudin layi da dubbai ta tsawo wa anahu sun mana da kunar yiwani ma shahin na mura ka ali wa inna da sadi wa makarun makara wa makarna makarun lashi ba su kai makara ake wasu makari sai da suka bari yayin tafiya suka taru suka haɗa kai suka shirya cewa waye ne mu samu cuɗe a cikin rike so ki tarfa ka ji ni'ima ba ta so tana jin su da nuna gida gida ba shi yasa za ka yi mamaki a cikin halittar aka ɗan adam ne kawai sai yawo an ke ci abinci ka taɓa gani halittar da sai ta yi kowa da gudu ta cikin ba mutum ba ka taɓa gani ko dabba ko akuya ko kaza ko ƙwaro ko me ne kai ka taɓa mutane da sai ta yi fata ko ta yi ji da ta ci ka taɓa gani akwai babu sai mutum saboda mutum ba yi kifin tasa bizi ba shi ka sa matsala ne ga kanshi yau ga shi an ɗauke ya mutu ne ba abin an ce shaguwa ta fi gida ya ƙarfa musu na ruwa ne ya ce haka daɗi yau ruwa gobe nono yau ruwa gobe nono aljanna suke so su je suna maka garin ba su fito da ruwa yau su je private da ruwa kyauta gobe kuma tafi su gida gida su tafi nono iya kuɗi shi shi ma kowa ya tata yadda yake so nono kwana shi za ka tata zuwa maka da gina kwana biyu amma suka ce su suka gida lantar zira alaƙa an wahi yadda ba ki zai suke zira shi yasa baka taɓa tsakanin Allah da wani a halittar ba in banda mutum sai dai azan shaitan misali amma ka taɓa jin Allah ya ko ka wata halitta ko da bisa Qur'ani ko zaki a ce yana da taurin kai baya jin gari ko kura ko nesa ko kai ko ma mace ka ta wajen Allah ya koka shi ke wannan bawa ko taurin kai mace ki akwai zafi ki ga da wani to kai baka taɓa tambaye ka ga me yasa mutum kare Allah yake koka saboda shi kare ne magana dama ba zai yi a ce bawa ya samu matsala da Allah ba a cikin kawai yake da gaskiya ba tabbas Allah ne da gaskiya bawa bai da gaskiya dan sai kaga kashi komai an bashi amma ba zo na lafiya ba ba a cikin suke ba ba ba a cikin ke da bukata ba su suke shan nonon kyauta da aka ce taguwar Allah Allah bai bukatar naman da bai bukatar nonon da su ce da bukata aka masu shafan cikin su sun gaji da jin dai sai suka haɗa taruwa masu gicin ya za mu yi mu bari ke baya to yanzu مبين بالسلسلة مبين له وأهله ثم نقول لي ما شيء تام لك آية مبين بين مبين بالسلسلة مسوشي إذا تعبوا إذا مسوشي شيء كما تام إذا كما شيء أنت مثالون يا داو mutum da kuma mutum ba ya raka taguwar nan da taguwar shi dan marake nan da taguwar shi mutum ba ya raka wallahi wa inna la sadiq shi kenan sai suka samu izin ba aka ash'aha ashkal awwal wanda ya kowa shakawa na mutum farko ba ba izin ba su shakiyu hawa ba a ashkaha ba shakiyu su ba wanda ya fi shakawa wanda ya fi kowa shakawa wata rana kan tana jirgin lau ta'ala an wa zauru ya zari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya mata ya ali man asqal awwali wa ya kowa shakawa a mutum farko yace aqil na kati salih wanda ya soki ta kuwa cikin daga Qur'ani ya riga ya kama suna ya ce idan ba aka ashqaha kuma duk daga bakara har na su Qur'ani bai ƙara kiran wani ashqa ba sai da da wanda ya yi da Qur'ani ya ba kaji daga tambayar sa waye cikin mutan farko ce a kiran da kashi sani don da Qur'ani ya faɗa idan ba a sa ashqa ko tun daga makara na ba inda Qur'ani ya wani ashqa dai ba na shi ku da shakawa akwai dai mafilu shakiyin wasayi amma ashqa sai ce to man ashqan akhirin waye shakiyin mutan karshe kuma yace Allahu wa rasuluhu a'lam dama na ga sahabbai ba sa cewa Allahu a'lam sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam ajiya sahabbai tauhidi ajiya musu ajiya musu tuhuma malaki ne manzo Allah ko kamar ko da ba ajiya musu da kai ba kai zaka tsaya musu to duk ba ka ce Allahu a'lam Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da kuma suka bi sai sai manzo Allah sallallahu alaihi sai kama ke mu sai ce allati yahdiqu hadhihi min hadhihi ya nuna kansa yake wanda zai cika gemun kannan da jinin kansa shine shirkin mutan karshe wato wanda zai kashe shirki Allah shi yasa lokacin da ya kaura daga Madina bayan ya zama sarki mutum ya ta shiga sanatin da biyar lokacin da kashe Usman shi wanda zuhijja muharram ta kama abubuwa su faɗi ƙasa ta rikice sai shi ka to ba za mu mai da madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wurin duk da shi ba dole su zaƙi gari a matsayin gari mai tsarki sai ya ɗaga fasitan na musulunci daga madina bai shi Iraq so da ya koma Iraq din bayan an yi jamal talatin da shida an yi turfin talatin da bakwai talatin da takwas yana nan dai talatin da tara da wata shida cikin watan arziki irin wannan na ramadan da muke ci a cikin wannan watan arziki idan zan shiga talatin da tara da wata shida idan da kuma ijai sai wuce ce ma ya hafi su ashtaha me ya tsare ta iya fita ƙarshen nan ne da Allah na muka ji da jira don Allah ta ma ka duba yanzu ko wannan kace mutum ne kamar ka gaya wa kanka adin wai ba su annabi ya ga su iya fita ƙarshe zai kashe shi in ya gaji da damuwa sai ya ce ma ya fi su ashtaha me ya tsare ta iya fita ƙarshen ne zai gama mu aiki da himar inda manzo Allah yake da hujja da wata rayuwar duniya tun farkon azumi haka yake ta faɗi har ran da ya ci bai shan ruwa ya ce yau yana so ya sha ruwa gidan ƴaƴansa Hassan da Hussein ya sha ruwa da su a ce shan ruwan ƙarshe kenan to azumi ya kai kamar kwana goma sha tara tun da dama bayan yakin jamal da sittin da aka yi da mutanen can sai na harawan na harawan kuma da kawarijawa ake kawarijawa nan ya gama da su ya kuma tura Abdullahi ɗan Abbas ɗan barfansa ya musu wa'azi kuma an yi sa'a an samu yawa su tuba a ƙasa yin Abbas akwai tarin karatu da jallawa har ma a yi ce mata in ka je fa kar ka yi jidari da su a kan Ƙur'ani ka san Ƙur'ani da gwamnati ya ce a haukan ka daɗe ta ga Ƙur'ani ba a gidan ka sauka ma'ana a gidan su an sai ka ga far Qur'ani yace sa ga far Qur'ani wa alaima unzil kamar da yaje ce musu ma tasmuna aliyan yace ne wai kunna ma tasmuna min aliyan ne kuke ne ne ne kin da aliyu yayi ne wanda kuke gani kamar ya muku ne kuke gani da jinsa akai sai suka ce ya nada ya yarda da hukuncin hakamai wannan da zai duba eh lokacin da yadda abdul al da abu musa na sharifi yake hukunci kan al'umma bayan kuma alkur'ani Allah ke idin hukmu illa lillah hukunci duka na Allah ne to dabbe shi ne yadda da wasu mazaje su yi hukunci ba Allah ba sai hukunci kan jinin al'umma eh to yanzu Allahn da da kansa ya yadda hakamai wato mazaje guda biyu su yi hukunci a maimakonsa a aikin hajji ka dubi alfarma na hajji ya yadda ya ce ya yi kan da suna mun lati kulusai da wa'ancin goro wa man ka tala wani kun mutu an nigan fajira wa mutu ma ka tala minan na ya kuma bi zawa adlin kaga su mahakamai ne kamar yadda na amurka sa abu musa da jaki hakimai guda alkalai guda ya kuma bi zawa adlin minkum hajjan balikar kamata har zuwa ƙarshe cewa alƙalai guda biyu su hukunci kan duk alhajin da ya farauta a cikin harabi cewa menene kafaransa dogo ya yanka misali a'a ya yi farauta a'a barewa ne akuya ya kamata a samu wace iriya da sauransu alƙalai su yanke yanzu allan da ya ba da dama saboda na aikin hajji dan an hukunta mutum biyu an ce su nemo su tsare jinin al'umma daga zubar da ya shi sai suka kaɗa gaskata nan kan kakure to haka yake shi sura ta Allah anhu suka tuba suka dawo to an samu ragowar waɗanda suka ki dawowa shike akwai wani ana ce masa Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi la'natullahi alayhi shi wannan bakawari da shi suka haɗu da wani barak da wani amr su uku suka yi shawara cewa abinda za su yi dole su kashe sai na Ali da Abi Talib da Abdul Radas da Muawiya ibn Abi Sufyan in ba an kashe su ba duniyar mutunci ba ta zauna lafiya ba da Allah ke ba dukkan su ba wanda bai ga manzon Allah ba wanda bai riwaya wurin manzon Allah wannan kan ma duk duniya ya babu kamar sa shine sai na Ali babu kamar sa a lokacin sannan wannan guda biyu cikin masu habbai ne ba ma sai an kashe su duniya ta zauna lafiya to shi ne farkon a kuma za ka ga yana kuma maki duk characteristic na kudita wannan tsari sai da ya ɗauka tsarin ku da ka sani irin na zamani na farko protest ɗin su haɗu su yi shawara su goyi kar kowa ya ji maganar kuɗin nan na biyu ko da matan su karku ta na biyu ya zama ku jisa'in na an yi shi a dare ɗaya ba yau a kashe aliyu gobe a kashe ba a dare ɗaya za a musu kuma garuruwa daban-daban za a yi a taki yanzu tunda ba wuri ɗaya suke ba da na yana iraq mawiya na sham abu ɗansu na misra kuma kowanne wanda zai kashe kowanne a cikinsu ya tabbatar ya kwana garin da zai kuɗin kafin ranar kisa da haka shi abdurrahman ibn al-murad ya ce shi zai kashe musu ali nabi dan shi wannan a a waye barak sunan sai zai kashe abin nan mawai sun tafi tafiya akwai amur wani da sunan amrun al-asfi shi ko ce shi ya kashe amrun al-asfi kowanne sai tafi garin da wanda zai kashe shi kenan abin da zai baka mamaki da ya sauka a kufa shi mai kashe biyu sai wannan a gidan mutane ta kawar gida ya sauka sai suna tambayansa ne ya kawo ka garin ta na su ne kawai cikin suna koma ibada ba wani abin da nake su ma mafaki adini ne ba amma ba zai gawo bai tilabe ba kaga yadda tsarin ku yake saboda kada annashuwa ya sa su murna har su kada har a cikin kunna abin shi kenan sai ya ga wata bazawara a gidan ana ce mata kisa ya ce yana son ta da aure sai ita kuma ta ce ba za ta aure shi ba sadakinta abubuwa da guda na farko zai ba ta dubu na jinari zai ba ta bawa da baiwa sannan zai kashe abin na fitalin sai ce ba dubu kan ba wani mai wahala ba ne sannan kuma bawa da baiwa ba zai wahalan samuwa ba amma ina ni ina kashe aliyu kuma abin da ya kashe da yin kenan ba ke zane ta maka duk tsarin ku da ake yi a duniya yadda ku yake a ko'ina wato a it is classical sense to wannan kuɗin ya ɗauki wani saboda ne saboda kaga wai makiyin ba ba za a gaya mar me cewa aka ce ma ba za a gaya mar a zo kika fani yace ina ina ka jadi kuma abin da ya kashi gari kenan ta ce to ka sa bai da masu gadi ba wani wahala ne kuke shi ba sai da ya tabbatar da gaske take yi sannan ya amsa mata sai ta ce za ta gaya masa mutum biyu da su taya shi a da ke tabbar shi da sauransu to shi ne a billahi ranar sha tara ga watan ramadana sallah asubahi sai na biya ji yana cewa hayya ala salah hayya ala salah sai wannan la'anin ne sai ya sare shi ta baya a kai to aka bi shi da gudu aka kawo shi kusa da aka rike shi aka aka daga shi aka kai gida wasu ruwa suka ce yana masallaci ne yana sallah wasu suka ce yana tsallakawa yana cewa a fito a zuwa yi sallah da aka kawo mutumin sai gama ya san shi yace amma kai kuma yana da yana kyauta maka yace eh gaskiya ne wai ya tsafi ta kofin ne ya samu hukuma ya ce Allah zai kashe ta kofin da wanda ya shari'a da gaskiya kai Allah zai kashe ta kofin da wanda ya zama shari'a hadisi da kuma kai ne bayan na tafi jama'a ku rike shi in na rayu ni ke da yancin yafe masa ko hukunci in na cika kuma ku masa haƙƙi ku miƙa shi inda na tafi mun shari'a da shi gabanin ubangiji ta Allah to shi ne aka samu likita ya duba shi radiyallahu anhu ya ce ba zai rai ba sai dai wasiya sai ce to shi kenan aka ce ƴaƴan su almajiran su suka ce ya amirul mu'minina in ka tafi umarasa ka ba ga ɗanka nan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imamul hasan ka naɗa mana shi ce la a burukun wala an hasu an ci domin absar ba zan naɗa muku shi ba don ba zan don farko da na tsana ba ba zan hana ku ba kuma don ku ka fi zani wanda ya cancanta bayan na da ku zaɓa wa kanku shugabanci har wani da wata ya bi dan kaje lahira Allah ya ce maka dan ne kace baka naɗa al'umma ko su ce ayi zan ce masa ya ubangiji yadda annabin ka yi sai bai naɗa mana kowa ba da kaso mu da alheri ka tara karkashin abubakar da Allah anhu to haka ni ma na tafi na bar su ba na damu ba ka kaso su dale ka tara su karkashin wanda to shine bayan yayi shahada sai aka yi ba mai Imam Hassan har mawaki yana waka na ta falam ara maharan saqahu su samahati kamar dan min fasihin wa adam salasatu alati wa abdi wa qainati wa abdi wa qainati وقتل علي بالقسام المحدد فلا مار أبلا من علي وإنقلا ولا ضرب إلا دون ضرب لم يظن ابن ملجم عبد الرحمن ملجم المراد yana cewa ban taɓa ganin sadaki ne tsada tun da ake aure a ce wai jinin sai na ya fi shi ne sadaki wata su ta an kai sai na ali masu gari wannan ba wani sulai to an yi da annabawan Allah ma annabi ya alaihi salam an yi haka da shi radiyallahu ta'ala alaihi salam mace ta ta ne sarki ya ne ne da ke sadaki sai an kashe annabin Allah annabi ya kuma an yi haka su kuma dama maga da annabawa ne ta ruha sai shi wannan kujaru idan ba su ashkaha haka shi kudarun ya zo ya soke taguwar sai ita yar ɗan kai ɗan namiji sai ya kuka so sai ya koma cikin dutsen ya bacci da shi ne da ɗan sami ya dawo sai ya tambaye su me ya faru da sun so su masa ƙarya ɗin daga wasu ka gaya masa ga abin da ya faru to da aka faɗi abin da ya faru sai ce ne ina ɗan suka ce ya yi kukan so uku da ya kuka ga uku sai ya koma cikin jirgi to Allah ya baku notice kenan na kwana uku daga yau da dama ranar da ranar laraba ne washe gari Allah ya fiskan sai ya kore shar ranar juma'a fiskan sai ya jawur kwana uku da ba ce ko ranar asabar fiskan sai ya baki irin ran lahadi sai azabar ta halaka da shi ne a sakarwa faƙala ta matau fi darikum ya ce musu ku an ba ku na kwana uku rayu ku ji daɗi na kwana uku a cikin gidajen ku talasata ayyami na iya kwana uku zalika wa'adun ghairu maksud wannan alƙawari ne Allah ya ku zara ka ku bayan kwana uku ba abin kare ka ba
ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا من خزي ومعين إن ربك هو القوي العظيم فلما جاء أمرنا يا يدى الأمر وتمرنم من عذاب يزو نجينا صالحا كم كتير عن النبي عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة منا لو suka imani da shi da wata rama ta musamman daga wurinmu wa min shirki yau in muka ɗaya da suka ga taɗewa na wannan rana na wannan azaba bayan kwana uku ya shiga kenan a sai Allah ya tsare da su a wa inna rabbaka satubajin ka ya rasulullahi la wallahi qawiyyun ne karfi ne kuma azizun makwai ya da karfi da shi da kare kafir yana da guwaya wani bai isa ya ya kwaci ya kwaci kansa daga ikon sa وهكذا الذين ظلموا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين
فأكل فأكل الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين آه، كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بود الثمود سوى وأكل الذين ظلموا الصيحة shi kenan wannan kafirai sai aka turo mala'ika musu tsawa rana ta bugu sa'ikata misra sa'ikata adin wasa bugu aka musu tsawa malamai sun yi ta faɗin ƙarin bayani sai waɗansu malaman tafsiri suna cewa sai mutane suka ce a tun da ya ba mutum na kwana ku abin na iya shiryawa suka ɗibi makamai da mazaje da- da wannan suka yi ɗamara suka fita bayan gari da makamai suna jira su ga ina azaba sun ɗauka azaba zai zo inda fama sojoji ne mayaƙa misali su gare su ko wani abu sai suna wannan yanayi sai a Allah ya sai sai Allah ya koda rana kusa da su ta tabbata kwakwalan sai da suka tabbata sosai suka eh, suka tafi sannan sai aka daka musu tsawaji suka fashi suka mutu suka zama gawo ala ayi halin dai tsawa cewa da tsawa aka halaka su amma sa mutu fa'ulin kubin tsawiya wa amma adin fa'ulin kubin yin sassan asiya aka daka musu tsawa suka fashi suka mutu
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم على بعدا لثمود كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كأن لم يغنوا فيها haka suka zama kaman ba su taɓa zama a wurin ba kaman ba su taɓa rayuwa wurin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito yakin Tabuka ya biyo ta gari da sahabbai suka shigo yake musu to kun ga wannan gidajen wannan garuruwan garin kafira annabi salihu da aka halaka ne a hanyar sha yana ce musu la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusakum illa wa antum baquna fa in lam tastahibu an tabku fa tabaqu kar ku yadda ku shiga garu- garin mutanen da suka zalunci kansu din nan wanda Qur'ani ya zalamu a kaza da ke zamu sai وتلك مساكن يرى يرى شوى وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا kar ku yadda ku shiga gidajen sai kuna kuka in ji manzon Allah in ma kun kasa kuka kai ko kakan kuka ku kai kuna shishigan kuka saboda wurin azaba ya tafi sauka dan ta kai ga har sun ɗibi ruwa a wurin sun daura abinci wato irin shayir za su yi waina annabi ya ce sam su zubar to sai suka ga zubarwa ya za mu yi askarna mu zubar da zamfarna a bawa wajen ku sai a bawa wajen ku har malamai suka cewa daga na aka gane shi dabba ba yi da haram kenan ko giya aka ba shi sha ba ne tunda shi bai da halal bai da haram kaga dai an- an ci cin abinci wurin haramun ne amma sun ba dabbobi su kuma ba dai a wannan kenan a ka Allah ne bin wafiya kan sun taɓa zama wurin ba ala inna sabudan kafaru kafan hakika ala haka ne sabudawa sun kafirce wa ubangiji sun sun kafirce annabin Allah na misali alaihi salam ala kudan da sabu nisanta gaba da rahamar Allah da la'ana ya tabbata akan sabudawa kan kafirin sabudawa
ولقد جاءت رسلنا لوطا Ibrahim Bushiri ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف
ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف آه، ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى wani zai mamaki menene alaka tsakanin kissar annabi salihu da wanda za mu shiga yanzu na annabi ibrahim da annabi lutu tun da shekarun da nisa tsakani misali an sani bayan annabi hudu ba wani annabi da ya zo sai annabi salihu amma ba annabi salihu eh annabi ibrahim ya rubuta kai amma me na me yasa a alqur'ani duk inda aka kawo tarihin annabi salihu zaka ga in an wuce sai an kawo na annabi Nuhu. me hikima kuma bayan tsakanin shekaru ne tubbai ne hikimar shine akwai geographical consideration wato tsakanin kasar da annabi salihu ya rayu da inda kafin alibi yake daidai kasan kusa da wuri ɗaya ne. To in an gama labarin wanda ya rayu a nan ka'allam ya gina fiha kamar ba su taɓa zama a wurin ba. Bayan shekara dubbai ga wani su arna kuma suka zo suka kirkiri wani laifin da ba a taɓa yin masu hukum jami'in ahadin min al'alami. To wannan shi ne alaƙa kullum in ya ce wa ila samu da aka hau misali da gudu a ranar suna ila su da aka hau da zama farikan ya kasu muna yana ƙara zai ce sai ya kawo tare a cikin hudu bayan lo a cikin sosin nan haka zai cikin sosin aka buce haka zai duk wurare haka ya asusun a rashi a baya wadda jihar suna ibrahim burbushe hakika manzannin mala'iku sun zo wa annabi ibrahim alani suna muhammadin wa alaihi salatu wassalam bil bushra da albishir na samun da da suka zo da siffan samari kyawawa annabi mala'ika jibrilu ne da isra'il da mika'il da isra'il su da suka zo sai suka yi sallama qalu salama suka yi sallama da qala salam ya amsa su assalamu alaikum wa alaikum assalam da ba annabi ibrahim mutum ne mai yawan girmama bai kullum ka da qur'ani ya tambaye manzo Allah hal ataka hadithu bayt ibrahim mukrami shin labarin bakin annabi ibrahim da aka kafa wannan labarin ya zo maka ya rasulullahi saboda al'adarsa ne kuma kowa in an zo kama shi ko an zo jiyan salada da al'adarsa ake kama shi da al'adarsa ake jiyan salada haka Allah ya saba abin da ka saba yi da shi Allah zai baka lada in zo baka lada in zo kafu da shi zai danki ka in alherin ka saba yi kaga shi kenan kaga annabi Ibrahim da yake ya saba sarin baki musu alheri yau alheri za a bar sai aka biyo masa ta baki masu zuwa da alfijirin aiwuwar ɗa sai suka zo mala'iku da siffan baki tun da dama ya samu girman faɗi yadda ya saba a sannan a wale kuma sana ku shigo ku shigo ku shigo suna zama shi bai zauna ba. suna zama fama da jita bai zauna ba an ja a cikin hanyar maza maza ya tashi ya kama wani ɗan matashi ɗan maraki a cikin abin nan a shanunsa ya yanka shi ya soya irin suyan ma da ikirin hani ina irin suyan nan wanda ake wa nama a kan dutse wato dutsen ya sha wuta ya yi jawo sai a ɗaura namun sai ya soyu aka yi kazan ya ji daɗi kullum ƙur'ani ne sufan da naman da annabi ibrahim ya kawo da wannan sufan yake kawo wato wani kashi ne mai kyau yawanci wata kila nan ba a saba da shi sosai ba amma da suka za ba umra ko hajji sun sha gani ana gasa nama wato ko wasu ƙasashe ma na duniya wato dutse ne za a ɗaura akan mutum in ya sha wuta sai a ɗaura namu sai ya ya- wato bai da ku yayi laf laf yayi laushi kuma ba tare da ya ga wuta ba shi dutse ne dutsen da ya ga wuta ya tafiya da ku yayi laushi ya kyau yayi daɗi wani wani gashi ne na musamman ba wani na gashi ba ba babbacewa ba bi ijilin hani wanda akan dutse ake daura wuta in dutse ya sha wuta ya ja wuta a daura namun sai ya gasa shi gashi mai kyau mai daɗi irin wannan ya mutu ka ga cewa kenan ba kawai zai karanta mana alfishi da aka ba na Ibrahim ba zai koya mana ya ake karyan baki a addini shin da bako ya zo kan za ka kunna masa iyakar cikin ku zauna ku ta yi da yanzu shan fanka yana shi ke su ka bar shi da yunwa ba ka je kawo su abinci ba haka ake yi ko ka rika masa jarida ko ka kunna masa talabijin haka ake a ko malamin sa kar ko ka ma kar ka yi ka je kawo masa abinci malamin sa an ji addinin hadisi abinci shi ne farko ba wai a a kai shi masauki a kai masa gomon kasu ba a abinci ake fara kai masa Dalla bai ce maka yana son wanka ba, amma ka kawo masa abinci ko bai ce yana son tun da hanya ake. Sannan aka je ya kawo musu wannan namu, da ya kawo musu wannan nama gasashe ya kawo, to wannan ladabi na farko shiryo abinci maza maza da kawo ba- ba tare da jinkirta komai ba, maza maza ka yi shi da abinci. Sai na dubba na gaba.
فلما أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم فلما رأي أيديهم لا تنسل العلم نكرهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأي أيديهم لا تنسل إليه da ya kawo abincin kuma in ka kawo babu abinci ba wai kawai zaka ce bismillah ku cika fita ba a'a dan ka kara musu karfin jiya ka huda ka bismillah bismillah kama fara ci bismillah mu ci mana bismillah kamar zuciya su da haka da ya kawo namun ya kashi bismillah bismillah sai ya ga musu ji kawo sai ga suna ta kallon juna to ka zan mala'iku su ba sa ci abinci sai suka fara kallon juna za ga wannan mai mafakin namun bai gane ba da zuciya to ganin ba su ci abinci ba akwai fassara ne a nan al'adar mutanen garin a ƙasar Bajin al'adar mutanen mun wato Falastin kenan a ƙasar Falastin za ce ya bar Babila ya da Falastin wani jina wa duna yadda ake da kifarar na jiya da ɗan ya riga ya kawar daga Babila Babila ya shiga Iraq Falastin ko Falastin da aka sani Sham to al'adar mutanen gari in ba ko ya su da yin cutarwa ba zai tafi cika duk yi da kai ba zai tafi cika ka ba daya wannan yana cikin na kira hun ba'autu da fitin fifa shi yasa sai bai yadda da su ba sai tsoro ya shige shi na ɗaya kenan na biyu rashin cin abinci su kalli juna ya yi gane mala'iku ne ba mutane ba ne to wannan an yi itimaki kan wannan fassarar ma tunda annabin Allah ya gane su ba zai mar wahala sai ya gane cewa mala'iku ne to kamar kai ne kai baki masu fararen kaya alhazai bayan an gama gaisa sai fa ka gane kuma jami'an tsaro da DSS ne me tambayar farko lafiya ba shi ne tambayar farko ba ko za ka ga a sannu ka da zuwa sannu ka da zuwa DSS bari a kawo muku a me za ku sha lafiya mu zaka a'a lafiya ina dai fata komai lafiya ba shi ne tambayar farko ba to shi ne wa auji sassin kifa mala'iku ma'aikata a gidana lafiya suka ta na ta hafkar da tsoro abin tsoron akwai shi amma ba wurin kamar inna ursunna ila qaumi fama don bayan ya gane su tambayan su ne fama katku kuma ayyu al-mursalu hal ataka hadithu zabi ibrahim al-mursali in dakalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkaru faraga ila ali fama labisa an ja'a bi ibn ali faraga ila ali fa ja'a bi ibn ali faqarrab eh sahih sahih atako dalilin sahih kaga Qur'ani da fasaha nan yace soyayyen nama ta ji sai koshi mai kiba kaga duka sun fassara juna a koshi da kuma a soyayya can sani kursashe na kuma hani wanda ya soyi sosai a sai ya zama fakara bi da akala ala ta kulu a wasu da galo da kan inna wasu na zakulu wa ruwa sun ka'i matu a sai kalu la ta kan to Allah mana gafara Allah ya ji kan mu jigan yayin da ya faɗa Allah ta kasha dai Allah يا الله يكرم سنة وتعود بك سنة سلامة الله يجاوب تسبيك ومسبك سنة سلامة الله يجاك ونمر إن شاء الله كرم الله يجاوب بك سنة سلامة بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله